أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة masjidu alkhulafa'ur rashidin don ci gaba da karatunmu na almawaka ta imamu malik imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 26 a cikin karatun wannan littafin muna 26 ga watan rabi'ul akhir e hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da 18 19 ko 19 ga watan goma a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun gama babe wanda yake mana bayani abinda ake yi cikin karatu a cikin sallah mala ya kawo mana hadisi ya kawo mana asar na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke karantar da mu abinda ya dace ga mai sallah ya aikata na daga karatu yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan alqira'atu fi subhi karatu wanda mai sallah yake yi lokacin da ya zo sallah asuba kamar yadda malam ya mana bayani a can baya yanzu kuma zai mana bayani yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake karantawa a cikin sallah asuba ita sallah asuba ana bayyana karatunta ne sabanin wa'ansu salloli wanda ba a bayyana karatunsa shine sallah azhar da sallar la'asar ita kuma sallar magariba biyu ana bayyana karatunsu ɗaya ba a bayyana karatunta isha'i biyu a bayyana karatunsu ɗaya biyu kuma ba a bayyana karatunsu to malam yana so ya bayyana maka duk da babe na gaba zai zo zai maka bayani akan wa'ansu surori ne ko wane lokaci ne mamu ya kamata ya bayyana karatun shi in limamin shi in ya bayyana karatun shi mamu yana da incin ya bayyana karatun shi ko ya karanta fatiha ko kuma bai da incin haka abin da ya dace karkashin shari'a da malam zai zo ya mana bayani akan haka مالك يتوى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما وأن حديث إمام مالك انفرادي ورم هتردشي كتكين أصحاب السنن كوكما cikin sahihain ba wanda ya hutar da wannan hadisi yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid al-asadi wanda ya mutu shekara ta 144 yace daga baban shi shine urwa bin zubair daga abu yace lalle abubakar na siddiq abdullah bin usman bin quhafa dai daga cikin khalifofi wanda suke shiryayyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu shekara ta 13 uku siriki ga manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle abubakar na siddiq sallar subha ya sallaci sallar asuba faƙara a fiha suratul baƙara sai ya karanta suratul baƙara firraka a taini kiltaihima a cikin rako nan guda biyu yuhtamal imamul bukhari wannan abubakar yarda allah shi tabbata a gare shi ya raba ta tsakiya ya karanta ko ya karanta wani bangare kuma a raka'a ta biyu ya karanta wani bangare ya yi da sata suratul baqara idan ka leka izhi biyar ne ba su muni guda daya dukkan ta ya karanta a sallar asuba wannan shi ke nuna maka lalle ya karanta ne ya fara karatun shi ne ko ya fara sallar shi da zaran an ce an da zaran lokacin da aka ce alfijir ya riga ya keto haka kuma ya karasa lokacin lokacin da rana tana shirin ta hoto saboda karanta izhi biyar ba su muni daya ba kaɗan ba ne ba kuma kira'a ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kira'a ba irin ta mu gardawa ba wanda yanda muka ga dama haka muke bodis da qur'ani shine nan da akwai maganganu na malamai duk da dukkan su maganganu ne kan abu ɗaya lakkan ya wani yanayi ne manzo wannan Abubakar ya fara karatun shi aka duk da idan muka koma can baya mun karanta ba karatun karatun umda ne riwaya ta aisha wadda ta cikin sahihai wanda aisha take cewa muna kare sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kowace ta koma gidanta lokacin jijjihi lam yu'rafna min al-ghalasi wata ba ta iya fahimtar waccan wacce ce waccan wacce ce saboda jijjihi lokacin boko wannan haske bai riga ba ya yayi ba da za a iya fahimtar waccan wacce ce ko kuma waccan wacce ce ita ba kaga wannan yake nuna maka lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kirdada yanayin yanda ka tarar da mutanenka yanayin yanda zaka yi musu sallah ya na tardo ku ya a matsayina na limami ya na tarar da mamuna cikin nishadi ana ana ana ana walwala ana kaza ba wani abu wanda yake gaban su sai ka karanta musu illa ma sha Allah amma dai kuma in ka tarar da wani yanayi wanda ake cikin shi to kai ma sai ka leka ka gani abin da ya dace sai ka yi wa wannan mamuna ka duk da kasancewa wa'an suna bayani suke cewa kamar isa bin dinar ya ce ma ya kasance abubakar ya karanta wani bangare ne na bakara a raka'a ta farko wani bangare na bakara a raka'a ta biyu ba wai yana nihin ba dukkan ta bakara ba amma dai abinda za mu iya fahimta shine abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya raba bakara gida biyu ya karanta wani bangare a cikin raka'a ta farko wani bangare kuma raka'a ta biyu wallahu ta'ala a'lam sai riwaya ta biyu ko hadisi na biyu yake cewa haddasani an malik an hisham bin urwa an abihi annahu sami'a abdullahi bin amir bin rabi'a yaqulu sallayna wara umar bin al-khattab as-subha fa qara'a fiha bi surati yusufa wa surati al-hajj wa surati al-hajj qira'atan bati'atan fa qultu wallahi إن والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل wannan riwaya ita ma imamul bukhari imam malik ya infiradi da ita yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga hisham daga hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam daga baban shi urwa bin zubair yace lalle sami'a abdullahi bin amir bin rabi'a al-anazi wanda ya mutu shekara 85 ko kuma 80 da yan kai yana ɗaya daga cikin sahabban manza Allah sallallahu Alaihi wasallama tunda a rayuwar manza Allah sallallahu Alaihi wasallama aka aihe shi wanda dukkan sun da yawa daga cikin sahabbai daga yawa daga cikin malaman tarajum sun nuna yana ma'aikin shi ne sahabi na manza Allah sallallahu Alaihi wasallama amma dai shi ma a lokacin rayuwar manza Allah sallallahu Alaihi wasallama aka aihe shi wannan kuma ba shi yake nunawa ba zai iya kasancewa sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tabi'i ne yana ɗaya daga cikin tabaka ta uku na daga cikin afwan tabaka ta uku na daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah afwan Abdullahi bin Amir bin Rabi'a al-Anazi tabaka ta farko sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma baban shi ma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace daga Umar ya kulu yana cewa sallaina wara Umar bin al-Khattab mun yi sallah bayan Umar bin al-Khattab yarda Allah ya tabbata a gare shi Umar bin al-Khattab bin bin bin bin bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin bin Raya bin Rabah bin abdullahi bin qard al-qurashi al-adawi wanda ake mi ko ya shahara da al-faruq khalifa na biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya musu shekara ta 23 da hijira da garin maka zuwa madina yake cewa mun yi sallah bayan umar ɗan khattab sallah asuba abinda umar ya karanta mana shine ya karanta mana suratu yusufa wa suratul hajji a raka'a ta farko ya karanta suratu yusuf raka'a ta biyu ya karanta suratul suratu al-hajj yace qira'atan bati'a karatu wanda yake mai tartili ta karatu wanda ake karantawa daki-daki ba karatu ba irin na irin irin irin na musabba ba ko irin na takara ba karatu irin na yan musabaka asan dan musabaka shine wanda idan yazo ya zamna shine zaka gani ya samu nutsuwa iya nutsuwa yana nema duk yanda za a yi karanta qur'ani bitartila to irin wannan karatun shine Umar bin Al-Khattab yayi kawo ka karatu ne wanda zai ja suratu yusufa tana da tsaho haka suratul hajj ita ma tana da tsaho yake cewa faqultu sai nake cewa wallahi idan laqad kana yaqu yaqumu hina yatlu'u al-fajr yace tabbas kenan yana tashi ne a fara sallah lokacin da aka zaran an ce al-fajr ya keto qala ajal yace kwarai ku haka ne ayyana yake nunawa da zarar alfijir ya riga ya shiga ko ya riga ya keto abinda kurum ya dace shine a tashi ayi sallah duk wani shiri da za a yi kamun alfijir ya keto ne sabida ai mun yi bayani a can baya ba wata sallah wadda aka keɓance ta da yin kiran sallah kamun lokacinta in ba sallah asbahi ba shine har muka karanta sunna wadda Umar ya sannanta shine ya kasance an sanya as-salatu khairum minan nawm a wannan kiran sallah na na na na na afwan kiran sallah na biyu ne kamar yadda muka yi bayani ba kiran sallah na farko ba da ita ma mas'ala ce wadda ke sabani amma dai wada mun firin jaye shine a kiran sallah na biyu ake yin as-salatu khairum minan nawm النوم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافسة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما, ما كان يرددها لنا وأن الرواية دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى مالك daga yahya bin sa'idin al'ansari annajjari almadani alqadi ya ce daga rabi'a bin abi abdurrahman faruk alqurashi attaimi ya ce daga alqasim bin muhammad bin abubakar siddiq yarda allah shi tabbata alqasim bin muhammad bin abubakar wanda yana ɗaya daga cikin alfuqaha saba wanda ake ambata su faqihai guda bakwai na na na na na na daga cikin tabi'ai yace annal fara annal annal annal furafisata bin umair al-hanafi al-furafisa bin umair bin shayban al-hanafi al-yamani al-madani yake cewa qala ya fadi musu yake cewa ma akhadtu surata yusufa illa min qira'ati usman bin affan iyyaha fi as-subh yace ban haddace ba suratu yusufa ba face a bakin Uthman bin Affan kasancewa yana karanta ta a sallar asuba min kasarati ma kana yuraddiduha dalilin yawaita memita ta da yake yi a sallar asuba shi sanya na hardace wannan sura wadda take suratu Yusuf kina wannan shi yake karantar da mu lalle da kwai halaccin mutum ya dauki sura ɗaya ta maimaita ta a cikin sallah ɗaya babu wani laifi a kan haka kaga wannan yake karantar da mu yake cewa dalilin ko a inda ya dauki suratu yusufa shine yawan maimaita ta da usman bin affan yake yi a sallar asubahi وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بعم القرآن وسورته wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar yake cewa lalle abdullahi dan umar ya kasance yana karantawa a sallar asuba lokacin da ya samu kanshi halin bulaguro surori guda goma na harkon al-mufassal shine daga hujurat in ka auna in ka lissafa surori guda goma daga hujurat abinda ya kasa su ne abinda abdullahi bin umar yake karantawa ya ce fi kulle raka'atin bi ummil qur'ani wa sura a kowace raka'a yana karanta suratul fatiha sannan ya karanta wata sura kina wannan shi idan muka leka zan mu gani galiban ma idan ka ɗauka cikin bulaguro abinda halin mai bulaguro yake shine gaggawa yana so duk lokacin da yake cikin yake lokacin da ya samu kanshi halin bulaguro yana so ya gaggauta ya yi gaba to amma dai zaka gani nan gashi nan abinda Abdullahi bin Umar yake yi a wurin shi bai tsawwala ba wannan surori guda goma na al-mufassalat na harkon mufassalat sune yake karantawa lokacin da yake karan lokacin da yake cikin bulaguro idan idan ka dauka duka wannan zaka gani an karanta maka bakara an karanta yusuf an karanta yusuf da hajji an karanta yusuf an karanta maka surori guda goma na almufassalat kaga wannan duka yake karanta maka kowace sallah sallah ce wadda take mai tsaho amma dai abin da yake hali shine kullun limami ya ringa lekawa yana ganin yanayin mamun shi misalin da za a ce wannan masallaci ne kan hanyawa ne yanzu sallah ya kaji limamin ya karanta suratul hajj haka ai da ɗaya rana ba zai sake komowa ba ya ce ya karanta wa khasatan in yana da wani uzuri wanda zai ta iya yi a lokacin sallah asuba ko kuma a shi ka'idar shi in ya huto sallah asuba kurum daga nan kasuwa yake yi kaga wannan da wahala zai iya tsayawa ya ringa bin limamin da zai iya karanta suratul yusuf a sallah a sallah asuba ana leƙawa ne a yi saboda ubangiji ya bayyana faƙra'u ma ta yassara minhu abin da ya sabo kaka na daga alƙur'ani shi za ku karanta ku huce lissahin wannan al'amari naku duk da kasancewar da kwai magana ta imam malik yake cewa ba laifi yuqra'u fiha bis sama'i dhatil buruj ga wanda yake cikin halin bulaguro yana da kyau idan ya tashi sallah azuba ya karanta was sama'i dhatil buruj sabbih isma rabbikal a'la yace kuma babu laihi ga mai bulaguron ya tsawaita sallar shi yadda ya ga dama misalin majiya ƙarhi ne suka hutu suna cikin bulaguro limamin da suka limantar da shi yana iyawa ya ja musu abin da ya ga dama ya ja mai tsaho amma dai dai mu sani maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa mu'az shine in za ka yi sallah kai kaɗai ka karanta abin da ka ga dama amma dai idan za ka yi sallah ga wa'ansu ka limance su to ka ringa leƙawa kana ganin halin yadda mamunka suke wani ya huto yana mai gaggawa wani lattija ne wani tsoho ne wani bai iya tsayuwa wani kaza in ka ce ka tsananta wani abu zai iya samun shi to ka ringa mura'ati in halin mamunka lokacin da kake limanta su sallah wallahu ta'ala alam sai babi na gaba mala yake cewa babu ma ja'a fi ummil qur'ani babi wanda zai zo ya mana bayani a karatun suratul fatiha lokacin da mutum ya shiga sallah حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة, سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطع في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته wani hadisi imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabun tafsir babu ma ja fi fatihatul kitaba babi wanda ya zo dan bayani akan suratul fatiha fadalatta haka ya hutar da shi a cikin kitabun tafsir ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzon shi lokacin da ya kiraye ku dan ya karanta muku abin da zai raya muku rayuwa ta duniya da ta gobe kiyama yake cewa daga yahya wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga al'ala bin abdurrahman al-haraki shine yake cewa anna aba sa'id lalle abu sa'id maula abdullahi bin kuraizin akhbarahu maula abdullahi bin kuraiz shine al-khuzai maulahum yana ɗaya daga cikin malaman da ake amsa hadisin su idan sun rawaito hadisi kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin taqribut tahziba yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi na da ubayy bin ka'ab ya kirayi ubayy bin ka'ab wa huwa yusalli alhalun ubayy bin ka'ab yana sallah falamma faraga min salatihi lokacin da ya gama sallar shi lahiqahu sai ya hadu sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadahu ala yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora hannun shi akan hanna akan hannun shi wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuhata huta daga masallaci faƙala sai ke ce ma ubayi bin ka'ab inni la'arju Allah ta haruja minal masjida lalle ina ƙaunata kadda ka hutar ga wannan masallacin hatta ta'lama suratan ma anzalallahu fit taurati har sai ka karanci wata sura surar da Allah bai sabkar da irinta a cikin addaura ba wala fil injili ko kuma a injila wadda aka sabkarwa annabi Isa alaihi salatu wassalam wala fil qur'ani mislu mislaha haka kuma ba a sabkar kwatan kwacinta ba a cikin alqur'ani ba qala ubay sai yake cewa faj'altu ubti'u fil mashyi raja'a zalika sai na fara dan dan dan dan baya baya nike dan dan dan dan dan ina ina dan ta'khiri ina dan retar dan fa'ita ba don koyi ba kaunatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ni wannan sura wadda ba a sabakar ba a taura ba ko injila ba ko a cikin alqur'ani ba thumma qultu sai nake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah as-suratul lati wa'adtani surar da ka mun mana alƙawari kace zaka karantar da ni qala sai manzon Allah yake cewa kayfa taqra'u idza tahta as-salata ya kai ya kai ubai yaya kake karantawa idan ka tashi yin sallah menene kake karantawa idan ka bude sallar ka da shi na daga alqur'ani qala sai yace fa qara'tu sai na karanta alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhirha akhiriha har sai da nazo karshen ta wala dallin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hiya hadhihi sura ita ce dai wannan sura wahiyar saba'ul masani ita ce a saba'ul masani an sanya mata saba'ul masani saboda yawan mimita ta da ake yi a cikin kowace raka wal qur'anul azim kuma wannan shine alqur'ani mai girma allazi a'titu wanda ubangiji na ya bani idan ka leka wannan riwaya zaka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya fahimtar da Ubayy bin Ka'ab lalle da kai wata sura wadda kwato kam ana iya kiranta da ita ce ma Alƙur'ani mai girma ita ce Fatihatul Kitaba wadda yake yunkurin ya karantar da shi lalle wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da ba a saukar ba da irin ta ba a cikin Attaura ba haka ba a saukar ba da irin ta ba a cikin Injila ba haka ba a saukar da irin ta ba a cikin Alƙur'ani ba ko a cikin Alƙur'ani babu wata sura wadda take kamanceceniya da ita wurin fadala da wurin wurin fadala da wurin fifiko shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haɗi wa mu'aza idan ka ɗauka farkon riwayar za ka gani mu'az yana ubayi bin ka'ab yana cikin sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kiraye shi yaya za ka yi da faɗar ubangiji ya ayyuhan lazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sai ubayi yake cewa shi wanda yake bada labarin Amir Sa'id Maula Amir bin Quraiz yake cewa lokacin da Ubai ya ba su labarin yake cewa ina cikin sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kiraye ni ya sanya malaman hadisi suka tabbatarwa lalle Ubai ya sani ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sani lalle Ubai yana cikin sallah ya kiraye shi shi kuma ƙa'ida shi ne in wani hali ka samu kanka in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce zo to wajibinka ne ka zo ƙalƙashin wannan aya ya ayyuhar lazina amunus ta jibu lillahi wa rasuli idan da akum lima yuhiyikum to nan abin da zaka iya fahimta lokacin da obayi ya gama sallah sai ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwai ihtimalin lokacin da manzan Allah ya kiraye shi yana sallar nafila ne kuma ya amsa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana sallar sallamewa sai ya zo gun kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannayen shi a cikin hannayen shi ko ya dora hannun shi akan hannun Ubay bin Ka'ab wannan shi yake nunawa wanda kake so ka karantar da shi ka at-ta'nis wa taqarrub ka samu ya kusanto da kai ya ji lalle lalle abinda zaka karantar da shi abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma wannan yake ƙara mana irin halayya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da san sahabban shi ne da ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da shi ko yake faɗa mai ga abin da nake so in karantar da kai shi kuma mu'azu sai ke cewa ina jinkiri wurin tahiya in na daga kawata ba na so in ajiye ba don komiyo don in jinkirtar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya bayyana mana wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid da lokacin da ya mai magana yana dab da bakin kofa yana neman huta kuma ya ce ina so in karantar da kai kamun in huta daga masallacin nan a lokacin nan wannan ubayi bin ka'ab sai yake jinkirtawa wurin tahiya dan ya tsirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wannan abin da ya mai alƙawari zai karantar da shi kaga wannan me yake nuna maka kwadayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su karanci wani abu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su isar da shi su karantar da wanda bai ji ba wanda bai ji wanda ya ji kuma ya karantar da wanda shi ma ya ji har zuwa tashin kiyama haka yake bayyanawa yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da ya ga manzan Allah ya jinkirta ya jinkirta yana nema kamar ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama huta manzan Allah bai ce komi ba sai yake cewa to manzan Allah ka ce sura ba za ka karantar da ni alƙawarin da ka yi min ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yake ƙara bayyana maka lalle da kai mubalaga wurin kwaɗayin san su karanci wani abu daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma ɗalibin ilimi ya kamata ya kasance kasance duk wani abu wanda yake sa ran bai san shi ba kai koda ya san shi yana sa ran ko an ce za a fa'idantar da shi akan haka to yayi kokari ya tsaya ya ba da lokacin shi akan ya san wannan abin ya karante shi kuma ya karantar da wani shine lokacin da ya giro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da shi yake cewa wannan din surar da kake karantawa lokacin da ka bude sallah alhamdulillahi rabbil alamin yace ita ce wannan sura wadda ba a ba ba ba a sabukar da irinta ba a cikin attaura ba ba a sabukar da irinta a cikin injila ba haka kuma a cikin alkur'ani babu kwatankwacinta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai ita ce as-sab'ul masani kamar inda muka bayyana an sanya mata as-sab'ul masani saboda yawan maimaita ta da ake yi a cikin kowace sallah haka kuma wa'ansu daga cikin malumai suna cewa a'a dalilin an keɓanci fatiha da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kadai ba a sabukar da ita ba a cikin littattafai wanda suka suka gabaci littafin da aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikin malamai suke cewa a'a ai dan an saukar da ita ne wani an saukar da ita har so biyu an saukar da ita a garin Makka aka sake saukar da ita a garin Madina ba dan koyi ba saboda girman sha'anin wannan sura suratu al-Fatiha haka wasu daga cikin malamai suna cewa a'a ai an sabkar da ita ne saboda ai a cikin ta banda kirari game da ubangijin mu babu komai dalilin haka ake kiranta as-sab'ul masani dukkan su wannan hada ce ta malamai wallahu ta'ala a'lam sai kuma yake cewa ita ce ma alqur'ani mai girma kamar idan ana so a nuna maka muhimmancin abu sai a ce maka ai wannan abun shine kazama ai wannan shi ke nuna girman wannan abun ba wai don kan ta kasance dukkan alkur'ani ba karkashin ta yake a'a ana so ne a nuna maka mahimmancin ta lalle wannan sura hiya alkur'anul azim ita ce alkur'ani wanda yake yi alkur'ani wanda yake mai girma dalilin fadalatta shi ne can ubangiji yake bayyana wala ƙar'ati na ka saba'an minal matani wal ƙur'an al'azim kaga ai bayanin ta ya hutu a cikin alƙur'ani lalle mu ne wanda muka baka as-saba'ul matani haka mu ne wanda muka baka wannan alƙur'ani wanda yake mai girma sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an abi nu'aym wahb bin kaysan annahu sami'a jabir bin abdullah yaqulu man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi alquran falam yusalli illa wara'a falam yusalli illa wara'a al-imami wannan hadisin ko na asar'in imam al-bukhari imam malik ya hutar da shi shi kadai ya infiradi da shi yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga wahab bin kaisan al-qurashi wa maulahum al-qurashi al-asadi maulahum al-madani al-makki al-hijazi al-muallim al-mu'addab wanda sikani ya musu shekara ta 127 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace sami'tu ja annahu sami'a jabir bin abdullahi lalle ya ji jabir dan abdullahi al-ansari al-khazraji as-sulami al-madani wanda ya musu shekara ta 68 daga hijira daga garin makka zuwa madina sahabi ne dan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi al-qur'an duk wanda ya sallaci wata raka'a daga cikin sallar shi bai karanta suratul fatiha ba a cikin wannan sallah ba ya ce falam yusalli wannan mutumin tamkar bai yi sallah ba ne ba sabida ya bayyana ummul qur'an la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha ba sai jabir yake cewa illa wara al-imami sai dai bayan limami wanda yake bayan limami wannan ne wannan mamu ne to a wannan halin shi an dauke mai fa qira'atul imami lahu qira'a karatun limami shine karatun shi shi sanya a cikin wake na mazhabinmu na malikiya yake cewa waqra idza qara al-imam makhafatan waskut idza ma kana za'ilami yake cewa idan ka karanta fatiha lokacin da limamin ka yake karanta lokacin da limamin ka yake sallah yake asarta karatu yace kuma kai shiru lokacin da limamin ka ya bayyana karatun shi da kasancewa idan muka ɗauka jamhurin malamai mazhabin malikiya hanafiya malikiya haka shafi'iya sun tayi akan ita karanta suratul fatiha shartu sihhati in ba fatiha to ba sallar ka fa bata yi ba sharadin amsar sallar ka ko ingantuwar sallar ka shine ka karanta fatiha irin kasancewa hanabila sun tayi akan a'a ai ita wannan karanta ta karanta fatiha sawa'un limami ya bayyana karatu ko bai bayyana karatu ba wajibi ne ga wanda yake mamu ya karanta fatiha sai ake tambaya to a ina ne idan da limami yake karanta tun saboda da kwai ribaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani lokacin da limami yake karatu wani ya zo da karatun shi a bayyane kenan lokacin wani hali ne lokacin da mamu zai karanta shine suka ce imma ya kasance lokacin da mamu lokacin da limami ya kabarta sallah dan shirin nan da zai yi na bude sallah kai ka karanta fatiha ka saurari shi kuma karatun ka saurari karatun limaminka na suratul fatiha ko kuma lokacin da limaminka ya gama karatun suratul fatiha dan shirin da zai yi kamin ya karanta wani abu na daga wanda ya sauwaka na daga alkur'ani kai ka karanta ko kuma lokacin da ya gama karatu kamin ya ya rissina ya tayi ruku'i ya ce ka karanta wannan wannan abu wannan shine kalkashin mazhabin hanabila amma dai mazhabin mu shine duk lokacin da aka ce maka limami yana karatu a bayyane to fa qira'atul imami lahu qira'a karatun limamin ka shine karatun ka babu wani hira kai ka karanta wata fatiha amma dai da zai yi shiru to kai ma zaka zaka kai wajibin ka karanta wannan fatiha shine waqra idza qara'a al imami makhafatan wasqut idza ma kana za i'lani duk da matsala ce wadda take mai tsawo insha Allah nan gaba za mu karanta da kwai riwayoyi wanda suke tabbatar da karatun haka kuma da kwai riwayoyi wanda suke kore karatun haka za mu zo da kwai riwaya ta a gaba wadda za ta karantar da mu haka mala yake cewa babu alqira'ati khalfa al-imami fi ma la yajharu fihi bil qira'a babu wanda zai mana bayani akan karatu na mamu a bayan limami cikin abin da limami baya bayyanawa na da karatu an fahimta karatun mamu cikin abin da limami baya bayyanawa da karatu shin mamu zai karanta ko kuma zai shuru karatun limamin ya wadatar da shi ko kuma bai wadatar da shi ba shine babu alqira'ati khalf imami babu wanda zai mana bayani karatu a bayan limami kenan game da mamu fi ma la yujharu fihi bil qira'a cikin abinda ba a bayyana shi na daga karatu malaki cewa haddathani yahya an malik an al-ala'i bin abdur an al-ala'i bin abdurrahman bin yaqub annahu sami'a abas sa'ibi أنه سمع أبا السائب هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام غير, غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز زراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله ويقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل wannan riwaya imam muslim ya hutar da ita a cikin kitabu salat babu wujubi qira'atil fatiha fi kulli rak'atin babu wanda yake karantar da mu wajibicin karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a haka abu dawud ya hutar da shi a cikin as-salat babu man taraka al-qira'a fi salatin bi fatihatil kitaba babu wanda yake mana bayani wanda ya bar karatun fatiha a cikin sallar shi haka imamu turmuzi ya hutar da shi a cikin tafsirul qur'an babu wa min surati fatihatil kitab babi na daga abin da yazo kalkashin suratul fatihatil kitab haka ibn majah shi ma ya hutar da shi a cikin iqamatu salati was sunnatu fiha babu alqira'a khalf imam babi wanda yake mana bayani akan karatu bayan limami riwaya ce daga yahya bin yahya al-laisi daga malik daga al-ala al-ala العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عبد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم المدني عند يمدت شكرة دري دتلاتين دأنكي kenan 132 133 a ƙalashin dai abinda ya zo ƙalƙashin tarajum ya mutu ne harkon khalifancin abu ja'far ne mansura yake cewa أنه سمع أبا السائب للياجي أبي السائب مولى هشام بن زهرة أبو السائب الأنصاري المدني مولاهم wanda siƙa ni ana an wasaƙa shi ke cewa samitu abu huraira ta ya kolo na ji abdurrahman abu abu abu abu huraira a dausi al-yamani wanda yin shekara ta hamsin da bakwai yana cewa samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kolo na ji manza allah mai tsira da aminci allah shi tabbata a gare shi yana cewa man salla salatan duk wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi ummil qur'ani bi karanta ba fatihatul الكتاب با الحمد لله رب العالمين فهي خداج هي خداج هي خداج للي تويياتي tauyayya tauyayya ce wannan sallar tashi a ghairu tamamin sai ya fassara maka ba cikakka bace ba wannan sallah ba qala sai nake cewa fa qultu ya aba huraira sai nake cewa ya kai ya kai malamin mu abu huraira inni ahyanan akuna akunu wara al imami yace wani lokaci zan yi sallah ba ni bane ba limamin ba ba ni kadai nake sallah ba ina sallah ne bayan limami na to yaya zan yi wannan ita ce matsalar da malam ya kawo din ya buga mana babi a ƙarƙashinta shine ina sallah bayan limami na to yaya zan yi zan karanta fatihatul kitab in ne ko kuma ba zan karanta ba qala fa ghamaza zira'i sai ya dan zungure ni ya fa summa qala sai ya dan zungure ni a bangaren hannu na zira'i na sai ke cewa wannan ba dan komi ba saboda ya fadarkantar da ni akan mahimmancin maganar da zan yi mini wannan shine duk lokacin da zaka karanta wani hadisi hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka tabbatar lalle hankalin shi a gunka ba hankalin shi a wani wuri ba shine yace sai ya dan zunguri zira'i na yace thumma qala sannan yace iqra biha fi nafsika ya farisi ya kai mafarisi ka karanta wannan sura suratul fatiha a cikin ranka yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu lalle ni naji manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakankani na da bawana gida biyu fanisfu hali rabin nawa ne wa nisfu hali abdi kuma rabin na bawa na ne wali abdi masu ala kuma na gabawa na abin da ya roƙa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ikra'u ku karanta wannan sura suratul fatiha يقول العبد الحمد لله رب العالمين lokacin da bawa zai ce godiya da yabo sun cancanta ga ubangijin talakai yake cewa ya Allahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ce hamadani abdi bawa na ya yabe ni ya gode mini wa ya abdu kuma lokacin da bawa zai ce arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai ya Allahu sai Allah zai ce asna alayya abdi lalle bawana ya yabe ni assana shine kirari bawana ya muni kirari wa yaqulu al-abdu sai bawa yace maliki yawmiddini ubangijin nan shine mamallakin ranar sakamako yaqulu Allah sai bawa sai ubangiji sai yace majjadani abdi lalle bawana ya girmama ni yaqulu al-abdu sai bawa yace iyyaka na'budu wa iyaka na'budu wa iyaka nasta'ina gare ka muke bautatawa kuma wurinka muke neman taimako da abinda ya cancanci a nemi taimakon shi a gunka iyaka gare ka kai ne lakkan ya ubangiji muke bautatawa kuma gunka muke neman taimako ga abin da ya cancanta mu nemi taimakon shi a gunka wanda wani bai da haƙƙi akan shi fahadihi al'aya ya ce kaga wannan ayar baini wa baina abdi tsakankani na ne da ni da bawa na kamar yadda ya faɗi nisfu hali wa nisfu hali abdi ya ce to wannan ita ayar tsakankani na ne da ni da bawa na ya ce wale abdi masu ala kuma na daga na ga bawa na abin da ya nema na neman taimako da neman tauhidi a cikin tahiyar shi ya kulu abd sai bawa ya ce ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki wanda yake mai kakke siratal lazina an'amta alaihim tafarki na wa'inda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba tafarki ba na wa'inda kai hushi a kansu walad dalin ko kuma ka batar da su fa haula ili abdi yace dukkan su wannan ayoyi guda biyu na bawa na ne wali abdi masu ala kuma na gabawa na abin da ya roka idan muka leka wannan riwaya za mu gani tana karantar da mu mahimmancin karatun suratul fatiha wannan bayani ne daga gun ubangiji maɗaukakin sarki an raba suratul fatiha kashi biyu kashi ɗaya na ubangiji ne kashi ɗaya na bawa na ne duk lokacin da bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin ga abinda ubangijin shi zai amsa me shine lalle bawa na ya yabe ni ya jinjina mini ya yi gode da irin ni'imar da na yi me arrahmanir rahim ubangiji zai ce lalle bawa na ya mini kirari ni ne dai ne rahman ni ne mai jin kai maliki yaumiddini mamallakin ranar sakamako zai ce ba bawana ya girmama ni saboda ya tabbatar da ba wanda yake da mulki a wannan ranar in ba ni ba limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar lokacin da bawa zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina kai kadai ubangiji muke bautatawa kuma gare ka muke neman taimako a gun abinda kai kadai ake neman taimako a cikin shi ko a gun ka kadai ake neman taimakon wannan abu yace to wannan ayat tsakankani na ne da ni da bawana kuma duk abin da bawa ya roƙa na adatar da shi da samun tauhidi tauhidi na bautatawa ubangiji shi kadai kuma da samun agaji da neman taimako ko samun taimako a cikin rayuwar shi an bashi sannan ya ce ubangiji ka shiryar da ni tafarki wanda yake mai kakke ba tafarkin yahudawa da nasarawa ba sai ce kuma wannan tabawa na ce ka gani an raba aya da take tsakiya wannan tsakankani na ne da ni da bawa na haza baini wa baina abdi wali abdi masu ala wancan biyun ko ukun na warko gashi nan na bawa na ne kuma an ba nawa ne bawa na ya muni ya muni ya muni sannan kuma wa'inda suke na karshen kuma wannan na bawa na ne ga abin da ya roka yana roƙon ta shiriya yana roƙon kaza yana roƙon tafarki shiriya tafarki wanda yake miƙaƙe an riga ya an bashi wali abdi masu ala idan muka leƙa zan mu gani an kasa sallah wannan kashi ukun wanne ne ya yi muhimmanci na Allah ko naka da kai da ubangiji wanda kuke musharaka a kan shi ko kuma a'a naka ne kai kaɗe kaɗe wanda aka keɓantar da shi zuwa gare ka naka ya yi muhimmanci na Allah ya yi muhimmanci a sayir wanda ya ce wani abu masa eh ya yi muhimmanci sama da wanda ya ce ya girmama ni ya
ya yabe ka wanne ya yi muhimmanci Eh? wanda bawa yake kaɗaita yake karantawa na na bawan yahi muhimmanci ko na ubangijin yahi muhimmanci ko kuma wanda aka raba tsakankaninka da kai da ubangiji tsakankaninka da kai da ubangiji yahi muhimmanci saboda dukkan rayuwar tamu asas inta shine wannan tauhidi iyyaka na'budu iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa shi sanya malaman luga suke cewa taqdimu ma haqquhu ta'khir mufidun lil ikhtisas duk abinda ba a ce ba na'budu iyyaka ba sai aka ce iyyaka na'budu duk abinda aka kaddamar da shi alhalin abinda ya hidacewa da shi a jinkirta shi yace to wannan yana nihin kebantuwa ne shi kadai ba za a ce ba iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa na'budu fulanin wannan baya yiwa a harshen larabci in ka yaka kowa idan ya ji ka zai maka dariya taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis iyyaka na'budu kai kadai ubangiji muke bautatawa wannan shine tsantsan tauhidi wa iyyaka nasta'in kuma duk wani abu wanda ba a neman taimakon shi in ba a gunka ba ya ubangiji gunka kadai muke neman taimakon shi wannan shi ta ce ayat tauhidi ita ce wadda aka kasa ga ka ga ubangiji shi ne ubangiji ya ce ba hazihil aya baini wa baina abdi wannan ayar tsakankani na ne da ni na da ni da bawa na lalle ni in ni kadai na cancanta a bautata mini ba tare da an hana ni an hada ni da wani abin bauta ba haka guna kadai guna kadai ake neman taimako abinda bai cancanta ba wani ya iya agaza maka da shi ba in taimako ne misalin ce malam sagiru mai komun wannan bika in kaga abu ne wanda kake anta maqdurun alaihi kana iyawa ka taimaka mini kana iyawa daukar na amashe in ka kai ni gida wannan duka abu ne wanda yake yiwa amma dai abin da ba wanda ya isa yi shi in ba ubangiji ba bai yiwa ka sarrafa shi zuwa ko ka neme shi zuwa ga wani wannan shine ainihin shirka abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya iya maka ba sai ka ce ubangiji ka bani dan manzan Allah kaga wannan ainihin shirka kenan ko kuma don janabin shi don kaza'in shi don kaza'in shi shi ma bai da haƙƙi akan haka ma na da'uhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa in manzon Allah ka kiraya a irin wannan tsarin to ka yi shirka kina wannan shine nan Abdullahi Umar eh wannan Abu Huraira ya kawo don yi istishadi lalle ana karantawa idan mutum ya kasance yana bayan limami yana iya karanta suratul fatiha da zaran amma dai limami bai karatu malam sai ya kawo mana wa'ansu riwayo don ya ƙara ƙarfafa wannan riwaya da aka kawo yake cewa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi annahu kana yaqra'u khalfa al-imam fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a daga imam malik ya infiradi da wannan hadisin yake cewa daga malik daga yahya bin yahya laisi daga malik daga hisham bin urwa bin zubair daga baban shi urwa bin zubair yace ya kasance yana karantawa bayan limami cikin abinda limami baya bayyanawa na daga karatu kaga wannan shi yake ƙara tabbatar maka lalle wannan riwaya tana karfafa waccan riwaya kaga babun abin da ya kawo shi kenan karatun mamu bayan bayan bayan limami lokacin da limami yake yake yake yake yake asarta karatun shi وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari an-najjari al-madani al-qadi yace daga wa an rabi'a bin abi abdurrahman daga abi rabi'a dan abi abdurrahman farukh al-qurashi at-taymi yace anna al-qasim bin muhammad al-qasim bin muhammad bin abi bakr as-siddiq al-qurashi at-taymi al-bakri al-madani kana yaqra'u khalf al-imam ya kasance yana karatu bayan limami fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a cikin abin da limami baya bayyanawa na daga karatu وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة daga yahya bin yahya laifi daga malik daga yazid bin ruman al-asadi maulahum al-madani al-qari wanda ya mushi shekara ta 129 yace anna nafi' bin jubair bin mut'im bin adi bin nawfal bin abdullah an-nawfali al-qurashi al-adawi al-hijazi al-madani wanda ya musu shekara ta 99 da hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa kana yaqra'u khalfa al-imam fi ma la yajharu fihi bil qira'a ya kasance yana karatu a bayan limami cikin abinda limami baya bayyanawa na da karatu kenan lokacin da limami yake asarta karatun shi to shi yana bayyana yana karanta Fatiha a cikin ranci shi ba قال مالك قال يحيى قال مالك يحيى بن يحيى الذي yake cewa wannan shine fiqhu imam malik imam malik yake cewa wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika yace wannan shine abin da yake soyuwa a gare ni na daga abin da naji na daga mas'alar karatu lokacin da limami yake asarta karatun shi ma mu wajibi ne ya karanta suratul fatiha in ma bai dada ba akan wani abu wanda yake koma bayan suratul fatiha wallahu ta'ala a'lam ina tunanin lokacin namu ya ja in muka shiga ba ma za mu yi da saba wannan babi na ƙarshe ba idan muna iya tsedawa ko kuma mu yi tambaya ƙarƙashin matsalar iyaka na abudu wa iyaka na sta'ina wannan abin da yake ƙara tabbatar maka lalle shine abu wanda yi fadala ko abin da yi fadala daga cikin yanda aka kasa maka sallan nan ubangiji yace wannan nawa ne da ni da abawa na muke musharaka da shi ai in ka dauka rayuwar ta mu dukkan mu an halice mu ne don mu bauta wa ubangiji wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina kaga kuma an halice mu ne ba dan koyi ba li wahiduni dan mu kadaita ubangiji cikin al'amari cikin komai da komai duk abin da wani bai da haƙƙi a kan shi ko haƙƙi ne na ubangiji bai kamata ba mu ɗauka mu ba wani ba kowane ne shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba wani mala'ika wanda yake makusanci ko da ya kai jibril mu dauki haƙƙin ubangiji mu bashi ko kuma annabin ma daga cikin annabawa irin annabin mu sallallahu alaihi wasallama mu dauki haƙƙin ubangiji mu bashi da zaran ka dauki haƙƙin ubangiji ka ba wani daga cikin bayin ubangiji to tabbas ka riga ka farar da la ilaha illallah inka wajibinka ne ka dawo ka sake bitatta ko ka koma musulmi wallahu ta'ala a'lam wata albarka ce kwarin ka yi addu'a Allah ya datar da kai ana tawassali ne imma da sunayen ubangiji ko kuma siffofin ubangiji ko kuma wani aiki na gari wanda ka rigaye ka aikata kana tunanin ubangijinka ya karba maka sai ka yi tawassali da shi ka nema ubangijinka ya amsa maka addu'a duk abu na kirki ko ka koma gehe maimakon ka ce dan manzan Allah a makan ka koma gehe manan kai salati na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka yawaita salati na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka gama sai ka roki ubangiji ka ce ubangiji ina ina da wannan salatin da nayi ubangiji in ka karba ubangiji ka biya mun bukatuna khasatan ma da kwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in sanya salati in sanya salatin ka yaya zan sanya salatin ka a cikin yini na ya ce yadda ka ga dama ya ce in sanya shi ɗaya cikin hudu in sanya shi kaza in sanya shi kaza ya ce kai in sanya shi duka yini na ranga maka salati ya ce idan ku kaya haka yukfa hammuka wa yukfar zambuka duk damuwarka ubangiji ya ɗauki da mai niyyarta ya ce kuma zurbanka za a kankare maka ka yi aiki na gari in biye ka ɗauka ka ba wani wanda kake tunanin mabukaci ne ka zo ka ce ubangiji biyan nan da na bada ubangiji ina nema albarkacinta in ka karɓa ubangiji ka amsa mana addu'ata wannan shine ake kira tawassali in ma da sunayen Allah ingantattu ko kuma siffofin Allah wanda suke tsarkakku ko kuma ya kasance ka yi aikata wani aiki nagari ubangijin ka ya karɓa maka wannan aiko ka aikata wani aiki nagari ka yi tawassali da wannan aikin da ka aikata don ubangijin ka ya biya maka bukatunka wallahu ta'ala alam abin makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya shiga cikin al'amurkanmu ya gafarta mana zunubanmu ya ƙara shiryar da mu kan tafarki wanda yake mai kake da abin da rai ta ƙudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi a rayuwarmu yan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki marasa mu da ke gida da ke asibiti muna fatan kowa Allah ya koro mai manzan sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kaffara ne a gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka